أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك ربي لترضى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الإمام وعمر والكافر بما سبق لأسأل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومكانه الأديم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الراحمون يرحمكم الرحمن يرحمكم وبالفعل يرحمكم وفي السماء الله تبارك وتعالى يهدي السوء علينا عليه موسى عليه الصلاة والسلام سوى وما أدرك عن قومك me ya ga kautar da kai gaba da mutane ka ya annabi Musa lima ji nan zuwa da kai me a me adun me adu alzi taurati alƙawarin da aka yi da kai na karɓa a taura me yasa kai gaggawa kuma mutane naka ya Musa ya ka annabi Musa ala sai ce humu ulai ala asari su ga su anan kusa kusa suna bayana bilkurbi minni ya tuna ƙarna a bana suna zuwa wa zai to ilai ga rabbi ni na yi gaggawa ya zuwa gare ga yawon bangiji bitar la anni nan ka yadda da ni a yi ziyarar ala da rilaka ƙari ne a kan yarda ka shi sa ne an zarta na tuko wato nake su biyo ne wakila aljawabu utiya bil itizari wani kawai wani jawabi ya faɗi ne saboda hanzari da ya bayar na dalilin ya bar mutanen da ya taho ya sami zanni bisa gwargwadon da son sada amma haka ne ko wata kallafar maznono abinda aka da zaɗe kuma sai ya saba ba yadda ya bari ba mana ya baro da yana san ila abin da ya faru a bayan da bai faru ba قال تعالى سأل تعالى شيء
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألن يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم منا أوزارا من زينة القوم فغدرناها فكذلك ألقى السامري
shi ana musa a zatonsa tunda ya bar haruna tare da su kuma ba abin da a zatonsa ba abin da ya faru a kala ta'ala allah ta'ala ya ce fa'in na karfatar na kawamaka ba ka shiga suna nan suna zuwa bayan ka ba to mu mun da gaji mutane ka min ba daga bayan ka bayan ka baro su ba da firayi ga rabon ba ka rabu da su to mu mun da gaje su a bayan ka nan ba ban da mu samiri samiri ya bada su har ma ba har ma ba da inda da suka bauta dan mala'i habba anan mun da yaji an bauta wani Allah a bayan ka farja musa ila kawai yin galabana annabi musa ya komo zuwa ga mutanen nasa yana mai fushi in ji hajji ya zan su haka don annabi musa ya sha wahala game da ainihin ɗawainiya da ya yi ta fama da fir'aunan ne tsawon lokaci kuma yanzu abu ya dawo cikin gida kuma a cikin gida a wani ya yi damu haba ya dawo yana fitashe asiban yana mai tsananin bakin ciki kale da ya kauni ya kuma mutane wancin kam alamin irko rabu wa ana hasanan ubangijin ku bai kuma alƙawari alƙawari mai kyau ba ai sun kan na gaskiya annahu yu'ikum tawra da cewa shi zai ba ku a taura kuma na zai karɓo muku wani a taura shi ne ainihin kuka an yi abin kaza a bayana amma da ana alaikum al'adu kuku alkawarin ne da aka yi tsawo a kanku suna ganin ya tsawo da na daɗe mu dama mudda da mubaraka ta yi ya gamu fagen rabuwana da ku kuna ganin kamar ya yi tsawo am arattum kuka kuna nufi ne an yi hila alaikum galibin min rabbikum kuna so fushi daga ubangijin ku ya wajaba a kanku kuna so ubangiji ya wajabta wato fushin sa a kanku ne zai ba shi kuma da da maula ta marji da kuka yi ko kuma abokin dariya har ma ku akhlaftun mawlidi kuka saba alƙawari na bauta da mutum mana baziya ku ku da ta hawa ni na ba ma kuna nan a baya na kuna ta hawa aje ka sama ta hawa kuma eh ba ji a baya na kado sai suka ba da amsa suka ce ma akhlafna mawlida ku mulki na mu ba mu saba alkawarinmu da muka yi muna jawo waɗanda da mallakan kama ba a haibukurin na iya koma aure da kuku lamarinmu walakin na sai dai murin nan kummilla an ɗora mana ne a wuzaren wasu kayayyakin nauyi a tsanin min zinar da kawai na kayan adon mutanen nan na bani isra'ila da suka jaɓare barinsa a cikin kogi muka tattara mu tattara su shi aka daɗona mana ai huli ƙawamin fir'auna kayan ado na daban-daban na fir'auna isara minhum banu isra'ila wanda banu isra'ila suka yi aron wannan kayayyakin da illa su urfin saboda dalilin wani angwanci da aka yi sai suka ɗauko wannan kayayyakin to yanzu wannan kayan fafaɗiyar indahun sai kayan suka wanzu a wajensu su banu isra'ila to wannan ne samiru ya ɗauki wannan kayayyaki sai ya narkar da su sai ya ƙera ɗan maraƙi a haka zabna sai ya ce mana mu jefa da mu jefa wannan kayayyakin da rana ha mu jefa da finna da cikin wuta bi amri samiri da umarnin samiri shi samiri ya ce mu jefa jike da muka ɗauki kayayyakin muka da jefa cikin wuta ashe so yake ya narke ya ƙera abinda zai kera da shi to baka zalika kamar da kaji nan kama alƙaina kamar da muka jefa shi ma alƙa sami rewu amma ma'ahu shi ma sami rewu akwai abin da ke tare da shi wacce ƙasa da ya ɗebo daga kogunan kafan godiyar jibrilu to da wannan yana nan tare da shi to da ya ga sun gama jijjefa za mu iya jefa nasa kasa yana jefa kuma zai rayu zai zama yana da rai ya zama ruhu kenan sai dai ba ma ma abu a wani gida da shi min hulihim wa mai turabin lazi a kaza min asari ta biyu farfi jibrilu ala wajen al'afi sai ya jefa wato turbayan nan da ya ɗebo ta daga kofutan ainihin dokin jibrilu sai ya zo ya jefa akan wannan abu amma bisa da kamar zai bayanin zai zo nan gaba
فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
فأخرج لهم إجلا في شيء ثامن شيء ما سنة موسى نبا موسى ثامن شيء ما سيفتر مسلم da ijilan ɗan malaki sarahu ya ƙera shi ne min alhuli daga wannan kayan adam da shi ya ƙera wannan ɗan malaki sai ga shi ya zama jasadan jiki irin ɗan malaki laman wa daman ya zama yana da nama a jikinsa da jini kuma da hukuwarin yana da kufa irin na saniya sunan saniya da lafi kuwarin sunan tinkiya mana kukan tinkiya raga'un sunan kukan mutum buka'un wato ainihin su suna da da yake suna da faɗi ya lauta larabci ko mai da sunan zaɓa mu a hausance kuma sai da kuka kawai akuya suna kuka eh tinkiya na kuka eh saniya suna kuka eh to su kowane da nasa sai ga dan mara'i ya tashi da hukuwarin yana da kuka irin na saniya ai sautin yuzmau ina da murya da ake ji ai yin kalama kazalika kuma yana nufiya kamar yadda dai yake bukata a dalilin me bi sababi turabin lazi asar huna yadu saboda wancan turbayan nan da samir ya ɗebo wato a kofoton kafan dokin jibrilu nan ne wanda kuma gurbinsa akwai rayuwa a ciki tun da shi jibrilu ruhu ne fi ma yau yau ne duk abin da aka sanya wannan kasar a ciki to abin zai rayu shi yasa wa ba abu ba da fangi ne ya sanya wannan turbaya bayan ya kera shi sai ya sanya wannan kasar fi fangi a bakin dan malayin shi ke nan faƙalu ai a sami rewa da babu kana kowane mutum sai ya samu mabiya nan inda yake cikin jama'a ne musa yana ɗan ƙungiyarsa ana jinsa to sai ya ce haza ilahu sai ga ya munye nada ya ce wannan ga wannan shi ne abin bauta wa wai ilahu musa kuma shi ne abin gina nan musa ma sai nan musa wannan sai ya manta ya tafi neman sa shi gashi a nan shi ne wannan sai wannan sai musa raba ho a nan musa ya manta ubangijin sa hula a nan ya tafi yana sai na neman sa a wani wuri a shi ya ban shi ke nan suka dakata a nan kawai da suna biye da shi ya yi gaba a shi shi an dakatar da su shi bai zane ba wata hama ya lubu wani ne musa da biyu na ganin ma ubangijin sa a shi ga shi a nan na an jago kara da ala ala da ala sai ce yanzu wai cin ka su gama afala ya rauna cin ba sa gani ne eh Allah ya rubu ilayhim qawlan shi wannan dan marjin ba ya iya mai da zance ma gare su ba ya yi musu magana ai la ya rudu lahum jawaban ba ya bada musu jawabin komai illa kuwarun kawai da yake wannan ƙungaki da yake in kasan shi in bujimi da in yi balaga ba ba zai iya irin kuma shanu ba shi nasa daban ne irin namiji zai amma sani nata kullum tuni na ƙarami har da gama zaman da zai ita ko ragawar nan ne kawai a kuwarar nan ne kawai amma shi bulbul za ka je ya canza wani zai jera a sau kalama ana ta yi bai ta yi a jere a jere to don wani wani ya ji to kayan kana da irin murya na kakayi ne kuwa wani ba kaza ne to wancan ma in ya ji in abokin fada ne ma shi ma sai daga sai ce to kaji ni ne ma za mu haɗu a yi to saboda haka su jima'i na suna canjawa duniya kalibuka yana irin irin na uwarsa amuran da ya balaga fa zai canja wala ya balaga lahum zarran shi wani dan maraki da suke bautawa nan ba ya iya mallaka muku wani ciwo da za su da zai tunkuɗe musu in wani abu zai cuce su ma zai iya kare musu ba wala an ba wani amfani da zai ja musu ai jalbuhu can ba zai iya daɓa hutun tunkudansa ba ba zai iya kuma jawo shi ba to wanda ya zama lalatacce wanda ba zai iya yin komai a irin wannan ba fa kai bai ta kaso ilaha ne a ga ake rikonsa abin bautawa na'am ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد قال لهم هارون ولا يحقق النبي هارون يا غا موسى من قبل اي قبل ان يرجع موسى يا غا موسى كما ان موسى ya dawo yace musu kai ya kaumi ya kuma mutane ku sani ba innama hutuntum bi iya ka fa an jarrabe ku da wannan ne an fitine ku da wannan ina sanar da ku ba wa inna rabbakum sani ubangijinku arrahman Allah nan Allah nan ne mai rahama shi ne fa ubangijinku da haka farko annai musa baya nan fara bauta wani allah abin da ke zo da ku fata biyu ne ku bi ne shi ibadati cikin bauta a rahman din nan wa'adi yu amri kuma ku bi umarni na fi a cikin wannan gida da nake yi na'am قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى حتى يرجع إلينا موسى إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفأتيت أمري قالوا سكتي لن nabraha har abada ba za mu gushe ba eh nazalu alaihi ajibina ba za mu gushe ba muna masu lizimtan bauta alaihi a kansa mun rika kenan ba wannan bautar da kai gani haruna wata su har su daina annabi harun ne sun da ba su daina ba ala ibadatihi akan bauta a kan madinan ba za mu gushe ba mu kimina muna tsaye akan wannan bautar hatta yarda ilai na musa har sai annabi musa ya komo zuwa gare mu a shi a ta dama yana bukatar nasaba irin wannan to wato wai ba su daina ba har sai annabi musa ya dawo gare su na'am قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال موسى أنا موسى يتي بعد رجوعه bayan komowarsa ya kira annabi harun ya ce ya harunu ya kai harun ma aka me ya hana maka ne isra'ila mu ballo yayin da hagan su sun bace bi ba da bauta wannan dan marakin eh Allah ta tafi annabi da ka bi ni ba ai da sai ka bi ne iyalin su da sai ka tafi ka same ni a can ladin harafin sila ne an ta tafiya ne ke ne abu a zai da amuri wancan ko ka saba umarni na ne bi kamatuka da zama da kai baina mai abu da gairar lahi tsakanin mai bauta a wani allah ta'ala ka saba umarni na ke nan na'am قال يا ابن أم لا تأخذ بنهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترفض قولي قال فما خذبك يا سامري lokacin da annabi Musa yake fada dan me baka bi ni ba eh ka zaba wurinna ne to lokacin sai shakko gashin kayan sa annabi sai kamo gashin ainihin kayan shi annabi Haruna eh sai hannunsa kuma ya kamo gemu annabi Haruna ya jawo shi don bai kai haka to shi ne haruna ya ce ya muna umme ya kai dan uwata wanda uwar mu ɗaya da kai kama uwa ya fi tausayi a kan kama uba sai faɗi uwarsu ya kai dan uwata wanda uwar mu ɗaya uban mu ɗaya lada a kuzu bile ya je karka da gemu na ai rikon gemu kamar cin mutunci ne wakan aka da ha bishi mali ya rike gemun da hannunsa na hagu wala bila shi karka kama kaina kuma karka kama min gashin kaina wakan aka da sharahu bi yaminihi galban ya karka ya kama gashin kayan nasa da hannunsa na dama dan saboda fishi da yake kenan Musa yana fada don me shi Haruna bai bishi ba sai annabi Haruna ya bada ansa bayan ya ce masa karka yi min karka kaza kaza ce abin da ya sa ban bi ka ba in ni ka shetu ni na ji tsoro a laurita ba duwa da na bi ka wala budda an yi tabi'a ne jam'un inda har na bi ka da za a samu jama'a masu bi na kuma mutamshan wajen ka su kuma ba su biyo ba za a zana su yi jam wannan abin da suke to don karkace sai karkace na raba jama'a bani isra'ila kashe biyu labuda ne na yi ga dai to jama'a za su biyo ne min mallami abu da ijira wanda ba wanda da mara ina ba za su biyo ne to in na zo wajen kuma ina gudun karkace an dabo da kace farrakta bayna bani isra'ila kare ba tsakanin bani isra'ila kai su kashi biyu na ma wata galiba alayya kai fi a kaina to ga shi ban ban tsira da wancan ba abun da na guda din ta daura min laifin to sai tausayi ya zo masa sai ji kai kuma yi da dama akan hakan da ya yi masa ɗin na'am walamtar kawali ya ce walamtar kawali ba za ka haka ne ko na abin da yake ne ba za ka saurari faɗi na ba saboda ka bukata fi ma ra'aita hu fi zalika a cikin abin da ya gani ne ba za ka iya saurare ne ba na'am قال فما خطبك an da ko kala fama ka rubuka to sai biyo ka samire na sami da shi ya gida wani aikin fama karbuka ya sami riyu mai sha'aninka ne a daɗi ila masa nata wanda ya jawo ya zuwa ga wani abu da ka aikata kai da ɗan maraƙin nan ya sami riyu ya kai sami riyu
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تغلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه آكفا لنهر- لنهرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا
amsan da shi samiri ya bayar sai ya wanke kowa sai ya ɗauki nauyin shi kansa ƙala ya ce abinda ya faru basurtu dumalan ya su bihi na ga abinda su ba su gani ba ne kasan shi samiri ya san jibrilu tun yana jinjiri karuwa ce ta haife shi wannan karuwa ta san inda haihu in an ganta da ɗa za a hukunta ta sai da tafi can bakin kori haka sai ta haifi samiri a can sai ta kewaye shi da da abun inuwa ta bar shi a cikin wannan wannan inda ta haife shi ɗin sai da komo cikin jama'a kawai ta saje da da jama'a ba za a gane ma ta haihu ba ita ga ta bar shi akan in yi so ya mutu in yi so ya rayu oho ita dai ta haife shi a wani wani wurin kamar dai mutanen daji da suke zuwa kore su yi ba a yata tafi abin su haka ba za ko masu kalli wani ba ko kallon ba za ka kalle shi da aka ta mai da wannan dan da ta haifa a sai ubangiji ya ce jirin ba aiki ya same ka ba ga ta wata mara tausayi da yake ba ita halitta abin ba ta je ta zubar da mere a wuri amma ka je ka je ka adana shi wani ne tura a jibril ya je ya adana ya adana shi shi kenan to tun da daman dalilin shajara ne ake faɗin musa to na itatuwan da aka cikewa da shi yi ma zan musa kenan tun da wancan mu ruwa sha shajara a cikin ruwa kenan gafin abu a taushi kenan nan ma a cikin kori ne sau da aka shi ma ya zama musa to sai ya rika jibril yana kawo masa madara yana tsotsa sai ya gamsu sai jibril ya tafi yana kawo masa sai ya tafi ya bashi a nan a ba sai daga jibril ya kullu kawai sai gane shi ma yana neman abin da ya saba kawowa sai ya san jibrilu to da ya san jibrilu to sai gane ma ai ubangiji yake aiko shi shi ruhu ne kawai da da haka yana da sirri tare da shi ana nan da ya dan tasa sai jibril ya dauko shi sai ya kawo shi gari ya bar shi to kaga za a adana shi ba don kuma ba ta ga jinjiri ko da jinjirin ne ma a sarari kuma ta yade shi dole ta ɗauko shi ta kula da shi ko da na yi ma shi kula to bandana wani ai ya ta za ya yi wa har kuma an zama shi sai gwamnati su ɗauka sai ana kula da shi cikin bani isra'ila ne kuma wanda suka ɗauke shi suke kula da shi ana nan ana nan da allah ya ba ne musa sai zama tunan da cikin wanda suka musulunta duk dangin su gaba ɗaya sun sun imani da annabi Musa to shi samiri yana cikin shi amma har ya girma bai daina yin gare Jibrilu bai gane shi ba. to tun da suka rabu kuma bai ƙara ganin Jibrilu ba sai ran da annabi Musa da bai Isra'ila suka fita an je don wannan kogin nan akan za a shiga kogi to a nan ne ya ga jibrilu kan godiya sai ga na jibrilu ta wani ruhu ne bai bari sai ya lallaba ya ɗibi wannan ƙasar ta kogoton dogon jibrilu sai ya rike kawai sai ya adana bayan an gama komai an haye an komai dai an gama komai an gama ya kan firawuna to shi ne ya bullo musu da wannan to shi za ke bayani a nan shi basurtu bi malayan su rubihi ni na ga abin da su mutanen kasar ba su gani ba eh ai alimtu ma lam ya'lamuhu ni na san abin da su ba su sani ba shi yasa fa qabaltu sai na danki qablatan danki min surabi asari asari rasuli wato na danki danka daga na daga turbayan nan na gurbin kokotun malaka kokotun dokin malaka jibrilu shi ne rasuli din kenan to wannan kasar da na diba ita ce fa na basu ba hai na jefa ta a bakin wannan lamarin da aka kera da jefa da alƙaitu wani da jefa da fi surat al'ijili a sunan wannan ɗan maraƙi al-musayi wanda aka kera shi to ka za ya duka sawa lalle na fi haka ba sa kowa a cikin yana ko bai haɗa kowa a cikin wannan laifin ba yace haka nan raina ta ta shirya mini ba wani ne ce mu yi ba ni ne na shirya abin ko da ma ni ne na ita wannan ƙasar ba wanda zan ƙasar ma tana da wani tasirin sai ni da za haka dai na ya shirya mini su ne haka haka ne ko wa alƙafiya abinda zai na ta shirya mini shi ne zan ta jefa aka jefa min tunan na an abu da ƙarfi in ɗauki dangi min tura ya bi ma zafi daga turbayan wancan abin da aka ambata din nan wa ulƙiha in jefa wannan turbayan alama la ruha lahu bisa duk abin da bai da rai bai da ruhi to ina jefa shi a cikin zai zama mai rai yasiru lahu ruhun zai zama yana da rai dalilin da yasa ne haka sai Musa yana baka hujjoji ko ra'aytu qaumaka naga mutanen ka ne talabu min ka sunne ma gare ka musu abun bautawa to abun bauta yi musu zai banda Allah da yayi kowa da komai naga mutanen ka suna so ka musu dan abun dan Allah haka nan wanda za a bautawa an da ya lawo ilahan ka sai ya musu ilahan to ba ka yi musu ba ni ko ba haɗe su ne na fitai raina ta ƙami in musu kawai an yabu na zalika la'ilu ilahahun cewa wannan ɗanmarin ya zama shi ne abin bauta wasu shi sa ya yi shi annabi musa ya wani ƙara da musa annabi musa ya ce to yanzu abin za a yi zan hora ka zan maka takunkumi mai tsanani maza fashab ka tafi min bayyana tsakaninmu sai kore shi kafin adadin jama'an bani isra'ila gaba da aka kore ne maza bayan da kafin ya je an da ula lamisas ka samu a cikin rayuwanka muddatu hayati ga matukar rayuwanka an da ula lamisas duk wani ka gani karka shafa banda shafa karka shafa ne karka shafa ya yi zama da mai haukan wannan daga ya hangi mutum ya zo karka shafa ne karka shafa sai ya kama gudu saboda menene yake faɗa haka din wato lami sasa banda shafefe ne yana ta la tukarrib ne karka kusance ne ma fakana sai ya kasance ya yi mu yana yi mota filbari ta cin jeji shi kare saboda duk in ya hango mutum sai gudu an raba da mutane inda ya hangi mutum wani ya tsammanin mutumin zai shafe shi to shi sai banda magana shafa wai za masa adam ne shi kansa ya shafe wani mutum au masa hu adam kuma wani mutum ya shafe shi kuma jami'an dukkanin su sai zazzabi ya kama sai zazzabi mai karfi ya kama samirin kuma ya sama wanda ainihin shafe shi to wannan ya sa mutane ma suna gudu suna tsoron kansu shafe shi shi ma yana gudu karin mutane su shafe shi kenan an zama shi da jama'a kuma a fila ya je aka dima ya kan rayuwarsa haka da zauna har yanzu a nemo sace bai bashi haka ba ma wa inna laka mau'idan kana da wani alƙawari da aka maka li azabika nan azaba da za a yi maka lan tukhlifahu ko in an masa wasu kasa kenan ko lan tukhlafahu duk za a karanta alƙawarin da ba za a saban maka shi ba ai lan tangi ba ano ba za ka fako gaba da ba kana da alƙawari na azaba a lahira وبفرها منكم أنت لك تخلفه بل برديتم أسر إليه إذا أتى لكي قولنا القول اللي أكينا عذابا دين وأن بدأ أصحاب مكشي با القول اللي سيأنشك مكشي هنا ما لن تخلفه وانظرك دوبا إلى إلهك الذي زلت عليه عاكفا ككلو ككئرن إذا دام أبن بوتا ناك نند كوني كان بوتا مثلا كان كان ما يلزمت بوتا سلين كدوبا كيد لا ما يدشي wanda ka zama to muqiman ta'budu kana tsaye kana mai bauta maza la nuharrik annahu wallahi za mu kokkona shi binari da wuta saboda a nuna ƙonawa ma ba kaɗan ba shi sa ya zo da zanu har da ƙan nabo bai sai lanuhori ƙuhu ba za mu ƙoƙona shi bayan mu ƙona shi ma sun malalan su fannahu sannan sai mu shashshaƙe shi mun shiƙansa a cikin ruwa wato iska a ita shi ba za a bar shi ma wuri ɗaya ba to kan na nashi shi dan malayin sai a shiƙansa a cikin ruwa ruwa ya ɗauki da shi daban daban ya zuma lansu wannan mafi jami ko a cikin kogi na sufan shaikewa ainihin zuri ko za mu tafi da shi bi a bayan bahari a saman sanarin kogi duk abin da ya yi sun kasa ma dai to kan ruwa zai fada yake nan haka za mu yi masa na'am kai kuma
نعم قال موسى eh haka ne ko fafa'ala musa annabi musa sai ya aikata ba da zamshi bayan ya kama ya aikata malakin bayan ya yanke shi sai ya aikata masa ma zakara ko abin da ya amsa zai yi masa aka zo aka kona shi aka ɗauki tokar aka ce taba zakan sai din kogi shi kan an gama da shi na'am إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
innama iyaka dai ilahukumu abun bautawan kun nan in ba ku san shi ba to Allahu shi ne Allah yana gana sauran jama'a ku sani ba abun bautawan nan kun nan guda ɗaya ne kuma shi ne Allah allazi la ilaha illa huwa wannan da babu wani abun bauta sai shi kuma wasu a kulle shi ilimin ya yi shi dukan komai ilimin a sani yana da sani sani da ya yi lauci komai da komai tayyidu mu'awwalu al-fa'il kenan ai ma'ana wasiya ilmuhu kullu shay'in shine ya tafi abun nan sa ilimin sa ya yi dukan komai na'am كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا kazalika ai kamar yadda ka jin nan ai kamar kasar na alaika kamar yadda muka isanta maka ya rasulullahi hadi kisa da wannan kisa da annabi Musa to kamar haka ne na usu alaika min anba'i ma kasabaka muke kisan ta maka labarai wanda suka riga to yanzu banda alqur'ani wa zai ci kisa wa annabi Muhammad da ya zo karshe wanda ya zo karshe bari gane ma a ƙarshe ya zo duniyan kan daga baki da shekarunta dubu bakwai ne to shi kuma yanzu ya mu ɗauki hijirarsa daga hijirarsa zuwa yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar haka ne ko? to sai ka ɗebi wannan shekarun a cikin watan dubu bakwai magana na za ka tarar da su kasance a shi dunan ta daɗe kafin ma ya zo tunda ya zo kuma shi ne ƙarshe kenan sai ya gane abin to amma fa duk wancan shekarun da suka wuce in guda ne ya fara lissafa maka kaka ce je ne abin ya faru komai da komai yana nan ba canji ba kuma zai bai canji ba kuma zai canji ba Allah ya horar da da ya ce ina na hannun da tsallar zikira wani hannun hafizun ai wakilai ne ya sa yana nan ka ji tsangar wani sani ya gani makanikan ƙuranin suna nan suna jere ɗigo ɗin ka ƙara ya ci kai wani ɗigon ba san da shi ba cire shi kawai yadda na garin gudu an banda da ƙurani kan dole a cire shi wasu kuma suna nan sun sa ido sun sa ido ina gwanayen sa sun na ido ga suna to bari a sa ido a gane ko akwai wani abu wanda ko ya rage ko ya ƙara an bar magana duba wasali kafa ba a yi maganan wasali an san ya kurance wannan to bari a gani zai karya baki ne ko kuma daidai zai tashi za wurin alif da zai mishi alif baki ne za su iya duba irin wannan kawai su gama to ka ga min yadda za a yi wani ya shiga da wani abu babon abu a ciki haka ne to da wayan nan ne allah ke kiyaye ƙura'ani fa ba wai da kajajen mu muke kiyaye shi kaza kaza to yaushe za a gani ma ga yana gadin ƙuranin wayannan da ya sa da su ne kuma wannan al'umma na umar suka samu wannan eh qur'anin nan dai na Allah ne kuma Allah shi ke kiyaye shi da wannan ta hanyar wannan kiyaye wannan yake kiyaye shi to yanzu ga ina ana isanta mana labarin abin da ya gabata na nai musa a nai musa bayan ya yi zamani su yushu ya karba aka da gangarowa su annabi zakariya su ya haya aka da gangarowa aka samu su annabi dawuda su annabi wannan ya haya annabi dawuda su annabi suleiman sannan aka gangaro aka zufa annabi isa daga annabi isa ba wani annabi sannan aka ɗibi shekara 500 tsakanin duka ba annabi ba littafi ba komai ana zaune haka na jahiliya suna aka ce musu ashabul fatara kenan su ba a kama da laifi dama wanda aka kama da laifi wanda aka aiko masa annabi bai yarda da annabin ba to shi za a kama da laifi amma wani ashabul fatara ake kiransu sun zo zo ne ba annabi ban ga mai gaya masa wannan abu mai kyau ne wannan ba da kyau sai suka zauna haka kawai to irin su wannan duka irin wanda ake daukar su gaman wato kai su ba komai a cikin sha'anin su da an kawo musu ne musu ya dama shine an samu dalilin to ba kawo musu ba ba wani annabi tsakani to shine dalilin mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka samu littafin mutum wanda ya fara sauka har gaba da gobe haka yake lafiya lau sai dai a ce a ra'a ce ta bambanta amma fa kamar misalin ɗangayen wani hakan nan su suna tafiya ne akan warash kawai don haka yin sanaka ta ce maliki yau mijin su cikai ba su alifin nan daga fatiya ma za a fara kafa da kai maliki kawai za ka ce maliki yau mai to haka bambancin ira'a shi ke sa irin wannan to amma ana su dama a ɗafi seji ɗaya tukun a san da wannan seji to yin sun ce za su gaura ya kaga wanda ake koya sai su rikice ma amma yayin da kasa mutane da sun kakale kakale sai ya je ya sha wahalar wajen ya iya su sai dai kamar su sai zo yana ta makara wuya zai wani zai koma balarabe zai bai wata irin kawai wata kamar na gidanen shi ne to aikin mutane ke ne to Allah ba mu kawa ba mu yi ta kira a mu mu in an ce na gargajiya ne mu na gargajiya ne mu ɗan gargajiya ne ba shi kenan ba a abin da ake cewa gargajiya abu na asali da ƙur'ani an ce maka ba na gargajiya ba ne na jiya ne ai da ɗaya ne ta da aka shi kenan mu je Allah muna ba maka to shi ne yace wannan shi ne muke isanta shi akan kai Rasulullahi min an bayi daga labarai ma kar sabaka wanda hakika ya riga almutai da suka wuce wa kad adaina ka hakika mun baka adaina ka mun baka min ladunna zikiran mun baka qur'ani daga gare mu ya Rasulullah wannan qur'ani daga gare mu yake min indina na'am من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة هملا
من أعرض عنه وان دي بجري لبن القرآن يزم دوفا لن يؤمن به بي إيماني لشيبا كما شيبا يقول القرآن ما وانا أبو لا إيماني لشيبا وانا يا أبو نفاوي فإنه تيوا شيبا مدمن ya mili yawan kiyamata hijiran zai ɗauki kayan nauyi na zunubi don zahin kiyama himlan sa'ila min al-izmi zai ɗauki laftu mai nauyi na zunubi ya tafi da shigo filin al-kiyama in ya je can aka bayi sakamakon kuma aikin ya sun shiga kalide na biyu suna masu dawama a cikin wannan laifin na zunubin ya azabin bizri a cikin azaban wannan laifin zai dawama a cikin wasu alamu yawon kiyamata himlan sa'ila wato wannan lafto da suka ɗauko shi ran da kiyama ta ya yi muni gare su irin wannan lafto mutum ya lafto kayan zunubi ya zo da shi to ainihin ya yi muni wani kawai an ce ba ma lafto shi za su yi kan kayan su ba a ba dai sun ji su bi Allah da manzon ba to bari da an yi alkiyama duk mutumin kirki daga an tashi ya rage kabarinsa sai kyawawan ayyukansa da ibadarsa da kowa maka hayan kirkinsa sai zai ya zo da suran wani kamar tsuntsu haka mai ƙarfi a gabansa sai da malam na daɗe a ina hawanka a duniyan nan wato ina ta hawanka kana ta haƙuri da ni shi aikin kenan to yau kuma ne zan rama maka ni ne aikinka da nake hawanka da to yanzu kuma yau na sun kuya hau kai na yin kaka bile alƙiyama haɓa malam sai ya dale a kan wannan ayyukan nasa ayyukan nasa sai bai ko har bile a kiyama to shi ko wanda ainihin yake ɗauke da wannan kayan rizul kayan nauyin nan to zunubin sai ya zo da suna mafi muni da wata irin halitta mai muni wane munin alade in alade ya fi shi kudami ya biyo da kasantar da komai sai ce da mai shi ya tashi da kabari su su kai kaga a duniya kana ta hawa nan kana ta wanda ne ka shiga nan ka shiga nan to yau ni ne za ka lama mini hawan da ainihin wato kake hawa a kai na yau yau kai za ka sun kwaye ne kuma hauka dole ne za mu fi fili da za a gwada ayyukanka kuma kai zan kyale a kanka sai wannan kalamin abu sai maimuni na zai hau kansa to ka zafa tun da yana da nauyi kuma bai da kuka fushi kakarkin zai kama dan karawa a kafa yana tafiya to kafin ya iso kaga ai ya sha wahala ko haka za a yi wa wanda yake mai laifi a wajen Allah in ya zo baya sai ga aikin kuma ake a gaban zai zauna don kamar layi za a yi wajen gwada ayyuka amma aladane yanzu za su yi layin shiga ko za su tafi jirgi kowa da jakarsa ya sa a layi to abin haka zai zama to kayan naka dai na zunubin kowa yake ina nan gaban ka to shi kenan sai a fara aikin gwaji a gwada a gane mai kyau da mai mone wanne ne filin jaye sai a samu a sallame ka in za a yafi ma a yafi maka ainihin ɗaya gefen to ana yi ana yi ana gwada ayyuka sai aka samu wani mutum ɗaya ne kawai wato aikin lada guda ɗaya kawai ya hana mai kyau din yayi rinjaye kuma allah mai rahama ne mai jin rai sai sai yau akwai da za ka samu lada guda ɗaya a ɗora a kan wannan ka samu ka yi rinjaye sai ka samu tafiya cikin rahamar rahamar mu jala sai sai har je ya jarraba ya gani sai zo ya samu layi a ba ni mali ka ba ni lada ɗaya mai zai sa cikin haba kai da ka samu an gwada naka an san ka san inda kaje wa zai ya ɗaya rage naka wannan ya hana shi wannan ya hana shi wannan ya hana shi je je ya samu wani shi kuma ladansa ɗaya ne ba kawai ga mai muni nan jirgin ga kuma ladan guda ɗaya ne ita kai kai ne mai neman lada guda daya yin an baka lada guda daya ne za ka yi sai ce zan je in cika ta sai na waya mai kyau da sai yi rinjaye an bayan dama in nemo da dama sai yi rinjaye ɗauki na kawai don ne na san na wannan guda daya ne ba zai rinjaye mummunin nan ba ɗauki na wannan kawai ba zai ni ka na san takar kawai to da ya je an sa sikeli an gwada to ɗayan nan da ya kawo sai dalilin jaye sai ubangiji ya ce wai a wannan rana mai tsanani a ina ka samo kyakkya waye ka samu har ya baka ka zo aka cika samu ka to na baka shaitan mutum ɗaya na baka cikin al'umma na kaje ka yi shaitan mutum ɗaya abun na yanzu da gina kuma zai tara da mutane daga ya zo ya sami mana ta ce bar wannan ƙadon abu ta so allah ya yadda ana zai bar jirgin wa maza ya samu falala kenan wani aji a ƙasa falala ya samu saduwa da rahama allah a cikin sauƙi kenan sai kawai an yi shaido sa nan take su abin da ke zai gudana kenan a filin alƙiyama saboda kowa ya ƙoƙarin ya gyara aikinsa allah ya taimake mu يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ننفق في السور ranar da za mu yi busa a cikin ƙaho a alƙarnu annabatu saniya ƙaho busa na biyu za mu sa shi israfilu ya yi busa busan ƙaho na biyu na farko dama duk kowa ya gama mutuwa komai ya mutu in aka yi busan ƙaho na farko yau matar jihun rajifa kenan to tarbau har rajifa shi ne na biyu to na biyun wato shi ne za a yi tashin alkiyama amma na farkon mutuwa za a yi komai ya mutu gabata yana ta daidai yana kan shiri kawai wato kila ko ya sama a bakinsa ne yana jira a bashi umarni tun kowa halin da yake ciki duk oho can zai mutu kawai a jeji yake ko a gari ko a ina ne ma saboda an ba da umarni yanzu shi kan zama aikinsa ke na ba shi islamin aikinsa ke na busan abu yana jira kawai a bashi umarni hake na karre ne kawai yake duran da allah ga dama sai bashi umarni to in haka yi na farkon an mutu gaba daya sai a shekara a samu shekara arba'in a tsakani sannan a sake bota da biyun yanzu yana magana akan bota da biyun ne ran da aka yi bota da biyun nan wani hajjurar majalimai na za mu tara masu laifi su da kafirai yau ma idan a wannan ranar za mu tara su zurkan suna masu jajayen idanu uyunuhun ma sabati wujuhim ga idanu jajaye ga kuma ainihin bakin jiki ba su da shan gani yau da ya kama duka an يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
يتكافتون سلسلة تهندري بينهم أكاننسوا يتسارونه ما يتكافتون سنة قوي ليبوا عليك تكاننسوا يتسارون سنة أسرتاوا ونسنة قوي ليبوا har ma ce in labisun ko dai ba ku zauna a duniya ba ila azra sai goma kawai to goma ba a sani ba goma a minan layali kwana goma ake nufi har da rinzu zai ya miya su dai goma kawai suke gane a shekara goma a kwana goma awa goma da shi ne amma nan an ce kudin minan layali bi ayyamiya duk ya nuna kenan darare da yin su goma ne Allah ya fito na nu alamu ma ya gudun mu ne masana da abin da yake faɗi ne zalika ai lesa kama ƙalu abin bai zama kamar yadda suka faɗa ba in da kulu a misaluhun mafi adalcinsu mafi daidaitarsu ɗarikatan a hanya shi zai faɗa sai ce illa bitum illa yawman wasu yana ganin shi ne yadda yana ganin daɗewan ku daɗewan ku ba fi yini ɗaya kawai wadda yini ɗaya kawai kawai ya sake lura da tsohon fi duniya suna karantar da zaman su a duniya suna ganin ɗan kaɗan ne ɗan lokaci kaɗan suka zana a duniya ko shekara na kuka kuma suka ke ganin abin ƙanƙani jidda saboda mai lima aya nuhu saboda abin da ke hange da suke ganin da bil'ahi da lahira mun a hawali da kayan tsoron lahira kaga a nan duniya ba mai kin mutuwa kamar wanda ke ba musulmi ba shi kinsa da mutuwa ma musamman ba yahude ba yahude in ya gawa gawan dan uwansa ya mutu in ya zai dade ma ko ko tuba zai yi ba saboda ya ga mutuwa wani amma saboda kafirce su a dalili ga ta suna ta kashe mutane bayan gobe ba su a ce an kashe wani a cikin kuma za doka wai don mu musulmi da muke samun duniya gaba daya ba za su yadda su faɗi abin da aka musu ba ba za su yadda su nuna abin da ake musu ba sai da guji shiru kawai sai da guji ana ta mana barna a rusa wannan a rusa wannan a je asibitin nan a yi kaza kaza sukan nasu za su ta faɗa su ya su nuna kuma ba su kawo duniya su gani amma barnan da ake musu ba su nuna ba ko don jikin ku ko na sarar nuna jikin ku mu ku ta jin faushi amma da za ka ji sau ɗaya an yi nasara a kansu aka yi ma za ka ji daɗi sai ka ji daji wai ba za ka ji wannan daɗin da za ka ji a cikin zuciyar ka gara ka cuta nuna abubuwan da suke na ɓarna to an yi yahudawa kenan to ranar alƙiyama za su faɗa yawwa alƙiyama an ta tsaya za su faɗa na wani tsaro
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا سفسفا لا ترى فيها عوجا ولا عمجا
ya rasulallahi wa yas'aluna za su tambaye ka anil ibali game da duwatsu to ya rasula duwatsun nan fa irin dutsen liman nan irin dutsen gombe nan da sauran duwatsun duniya ya za a yi da su ne kai fa da kuni wa kiyama daga duwatsun nan za su zama doron dahin kiyama to Allah ya ce fa qul lahum ka fada wa su masu tambayan nan ka ce abin da zai faru yanzu muharabi na sana ubangiji na zai shege ta nasarar shekewa sai an yi kwatu da haya ya sa a bubbuge ta a buge duwatsu a buge su su koma karramli kamar rairayi kamar yashi a sa'ili ko sai a mai shi kamar ainihin wato yashin kogi wanda ya je baje a kan ƙasa har ma ba za ka inda yake ba yanzu misali aka buga nakiya ai muka ga kula ya tashi ko a nan dutsen nan to in ya tashi lokacin da buga an a wannan kula in dai sama inda ta bari a cikin kasa za a gane wurin ne ma ba za a gane wurin ma lokacin da ga kulan ta tashi kan ta ka tashi hankali to amma ka bi da idanu ina za ta fada ba za ka gane ba to haka nan ubangiji zai sa a bugi duwatsun nan shi ke to kulan in ta baje kan kasa ko ina sai ya lebur ba ganin ma inda yake ba ثم يدور هابر يا ايوه bayan ya buge su sanai ta da su da iska iska ta baza bai zaru ha ka'an sai a bar kasar ta zama faɗo guda ɗaya faɗo ake ta ko yawwa sai su musafirin dandal kawai wato wuri ya ƙashi ya bushe mumbas mun ba su da ko yana a shimfiɗe tabbatarwa yana mai daidaita ba tudu ba gangare da irin tudu kwanin nan to an girgije kamar masu auna me yi zance ma da sun auna kwano sai a girgije sai ya zama seti masu auna hukari hukari fage ko da ke munan wa ana nasiya sai a yi shi tozo yan wato ya fita daidai kenan ba wai za a girgire ya zama fafakensa ba a to ita duniya a wannan lokacin sai a girgije komai rami ya suke tudu dama an fasa shi ya daidaita sai zama shan tabbas mana mustawiyar ladara fi haɗi wajen ba za a ga wani karkata na kuma faɗa ba irin abu ya karkace in su fana nan ya yi ƙasa wala amdan ba za ga wani tudu ba kuma ba tudu ba gangare an girgire ya fada ya daidai to alkiyama haka za ka gani to in aka yi haka yau mai izin a wannan ranar nan
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا نعم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
نعم آه. يومئذ في...
نعم يتبعون الداعية إيه تو أولا رانا دين da aka ce ainihin komai zai kiliya zai daidai yau mai zaune ranar da yawan kiyama yau is na sufatil jibalu yayin da aka ainihin sheke wannan zubar wazin to ya tafi gunar da'iya su mutane za su rika bin mai kira ba da iyami nuna kuburi ba kowa miki daga kamarinsa kuma sai ya ji kiran wanda ya kira din a wajen kiran ku za a fahimci na ne za a je tayarwar shi zai fahimtar da kai wani hura wanda aka yi shi ne zai fahimtar da komai a aka tashi a aka za duk wannan umarnin guda ɗaya ne kawai to sai a yi ta bin mai kiran ilal mahashari zuwa ga filin taron alkiyama bi sautihi da muryar nan nasa wani ne mai kiran nan wahuwa israfilu shine israfil ya kulu halumu ila arlil rahman dukkanin ku tattara zuwa bijira ta arrahman Allah wanda yake mai rahama maza ku amsa kowa ya je to idan an fito kowa ya cikin ramin sa sai ya zama to kaman kurbana ji irin kwarin nan ɗan ruwan sama aka tabga hadiri wani gari wurin magariba sai ga wasu kwari suna fitowa alami ɗaya to in ka zo ga alamar tashin kiyama ka da wannan bakin rami ka gani wani in ya fito cikin rami fit in ya daga bayan da zai zai fili sai ya nufi kenan shi kansu wani kuma in ya taso sai faɗi nan ya kama da biyan a kafa wani kuma duk cikin rami ma in ya fito a kafa yake fitowa ba tashi to kala kala yadda ake sifanta na tashin alkiyama tashin sun karfura da in ka je wannan ɗan ramin za ka fahimci da abin yake kowa za ga yadda ya fito halin da mai aiki kam damu shi ne muka ce za a tafi da shiga da waje da haka nan wanda ya fito da ƙarfin ƙarfinsa a cikin wannan ramin haka zai tafi la'i da lahu a wannan da tara da za a yi ba wani karkata gare shi sai ji kawai za a yi liti ba ihim don bin su ai layar da rona an layar ta biyu ba za su iya cewa ba za su bi wannan irin da aka musu ba kowa zai bi kawai shi ke nan ba kashe ta yana wato a rannan kama muryoyi sai su kaskanta tsoro kowa mai kuwa ji hayaniya yanzu kuma mutanen garin da aka ce haɗa sori da ba za irin hayaniya da za a yi ba ma fa wanda suka mutu sun fari zuwa yanzu ba a nan yanzu da suke raye a haɗa sori da kawai a ga irin hayaniya da za a yi to amma alkiyama za a je hada mun shiru za ka ji shiru kuma ya tsoro da kawai fala da zama'u ba ba ka jin komai illa hamsar sai motsi sautu wani il agdami muryan taka an kama ba ya fata kowa irin tako saka da aji ya kake jin masu silima sun sata kalma suna tafiya fata fata fata silba ɗin yana marin kama ko to irin wannan motsin kawai za ka rika ji in an tasar malkiyama amma ba magana surutu kowa ta kansa kawai yake fi nagli ha ilil majari cikin shi da kafa da ake zuwa bila alkiyama shi kan za ka gaji sautu asfabil ibli ko ka sauti kai ka sauti asfabil ibli kamar yadda ka san takon raƙuma kamar ila kuma in za tafiya za ka je wannan ƙarar yana ta yi to kamar haka za a riga ji sai mashi ya a ce tafiyan guda kuma irin wannan shi za ka riga ji a jiyama yau ma idan a wannan rana haka ladar ba'u shafa'atu ahadan sai don wani mutum guda ba zai ba zai amfani ba illa man azin lahu rahman sai wanda allah mai rahama ya masa izinin yin ceton an yanzu a lahu to shi ne za a yi wa ceton ورجل له قولا يد لفظ الله يا فدي كلمة شهادة بأن يقول لا إله إلا الله سوى وأن لا شيطان أي يد لفظ الله يا فدي لا إله إلا الله لا إله إلا هو ده فدي كما دي شدي ده أمفاني با كما يدي أمفاني مثاني مكان ناجية نهو فدي سكا فدي لا إله إلا الله ya suka imani annabi Musa da Haruna ba su yi sallah ba faso daya ba su yi azumi ba wani azumi ba mai same su ba bandana ko wani hajji ko wani abu amma wannan kalmar saboda karfinta ta ishe su amanu ta ishe su abin saliya ce kuma za su shiga aljanna a dalilin faɗin wannan kalmar to kana da dalili kenan ga masu faɗin wannan kalmar da yawa ka gaya musu ba musulmi ba ga baka da dalili faɗin ka haka ma ba wuya ya ja maka matsala na'am ya zama bai na aidihim shi Allah ya san abin da ke gaba gare su من الأمور الآخرة لك على أمور الآخرة وما كان فهم دعبنا كيفا ينسو من أمور الدنيا لك على أمور الدنيا دون الله يسني ولا يجيدون به علمه باسا كيوي علم سني جهيد وانا لا نادم لا يعلمون ذلك الإنسان يشنين وانا نفع الله نعم da aka ce ma bai na aidihim abin da ke gabansu min umarin agirar al'amuran lahira amma karfa mun umarin duniya ko abin da ke bayan su na al'amuran duniya to ya za mu yi gane kenan akan ce gaba take fara wucewa baya take saura haka ne ko yanzu shanu sun za su je za ka yi kasuwan gwamnan nan har za su kudu suna ke nago to yanzu na gaban kuke gani suna gaba su za mu ce a baya ko su za mu ce a gaba haka su za mu ce a gaba ko to in mutane sai mu ce gaba ya wuce baya da saura kowa ga za a faɗa ba to kenan yanzu baya muke yi kenan bayan da ya saura shi ya saura yanzu rayuwarmu da muke yi yanzu bayan da ya yi saura gama kan ya wuce shi tun annabi adam gaba ya wuce kullum ai wannan ya wuce kullum ai wannan ya wuce har aka zo kanmu yanzu wata rana mu da ma sai mu wuce a neme mu ina muke babu wala za mu fika da imani a za mu da nan a wani muhammadu ya laba mu ladansa wani arabu ma na yi yanzu mu ji ban yayan mu da baron mu da shugunan mu Allah ta mu gama lafiya Allah albarce mu yalbabi ƴaƴan mu yalbabi almajiran mu da wani yan uwan mu da dangin mu da zuriyar mu Allah ta ji abin kowa abin da ke bukata Allah ya masa abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ba ta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والأمر والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين